السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم مصطفى محمد وعلى ال الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم صاحب الاصل والجماعه والروح والابتداع mun riga mun fara karanta kuduba ta 134 mun fara kenan sai muka ga lokaci a kuɗi mana ita za mu karanta yanzu da yake nan an raba ta fasali-fasali ne na farko shi ma ɓangare uku ne wato shi sharifin rahimahullah ya ya yago wasu sassa ne na hudu baɗin ba hudu baɗin ne kawo ba wasu sassa ne nasa na farko inda yake yake magana dangane da Allah sai ya goma na wani bangare da ya bashi sha'awa shine wannan kardawan qadar lahu dunya wal akhiratu bi azmatiha wa qadabat ilayhi as-samawati wal ardu wa maqalidaha wa sajada lahu bil ghulu wal asal ashjaru nadira wa qadaha lahu min qudbaniha an-niran al-mudi'a وآتت أكلها بكلمته الثمار اليانعة to wannan ba sai na sake tarjama ba wani tarjama ba sai ce kuma min ha daga cikin wannan dai ba ko wani bangare wato yana kuma sai ɗauko jumla wa kitabun lahi bai na azgurku na bi kulla ya aya lisanu wa baitullah turdamu arkanu wa izzullah turzamu awanu to yace littafin Allah wannan daga cikin hutuba da akwai da kuma yake magana dangane da alkur'ani shi ma sharifa bai sai ɗauko mana wani yanki kawai ɗan kaɗan ya ce littafin allah a tsakankanin ku bai na azhuruku a tsakanin laraba suna ce wanda yana tsakanin mutane sai su ce bai na azhurihim ba amma kuma abin da kin bi kawai shi yana tsakiyar su me yasa haka nan saboda suna cewa ainihin maimakon mai yusuf bai na sudurihim in a gaba gare su riga ce kamar ga littafi na a gaban ku yanzu kan misali su ce ai ga littafi a gaban ku kaga ma an ce ga alƙur'ani na a gaban ku to ma'ana kun sa shi a gaba ke to amma shi balarabe in ya ɗauko yadda ya ɗauko bai na azurukun yana nufin kamar idan aka sami shugaba jama'a suna kare shi daga makiya za su kawo hari to ina za su sa shugaban nasu a gabansu ko a bayansu ana za su za su tare makiya da gabansu su ya zama yana bayansu zanen suka ɗauko bai na azuri wato yana bayan ku ma'ana wato a tsakanin ku ma'ana sannan suka don suna ganin cewa idan ka ce a gaban sun sa shi a danja ke an ce bayan azurin ko wato sun kewaye shi ke sun mashi da'ira ta kowane bangare sun nuna ma makiya kiran zansu shi ko sun sa su ko sun tsare shi to sai ne nan sai daga nan an ce bayan azhur yana nufin a tsakani kawai inda ka bayan azhur karka ce a ta baya duk bai da ba ma'ana fi wasɗiku ma'anan shi fi wasɗiku to ga littafin allah nan a tsakaninku wato yana tare da kuma ga littafin allah na tsakaninku in mu da wasu muka ce ga littafin allah gaban kuma ya yi daidai tunda ma'anansa ke ga littafin allah nan tare da ku shi na tsakaninku na duk ulla ya aya lisanu mai furuci wanda harshensa baya gajiya yana ta magana yana ta magana shi alkur'ani ke yana ta magana ya ta magana wa baitun lato da arkanu kuma gini wanda ba a rusa rukunansa al'amudansa ke ginshiƙansa shi alkur'ani ya sifata shi da gini gida wanda yake ya tsoro akan al'amudai kuma ba al'amudan ba su rusuwa wa izin lato zama a wani kuma ɗaukaka wanda ba a murkushe mataimakansa wato izza ce gare ku wanda yake wanda ya rike alkur'ani kenan ba zai yiwu a iya rusa shi ba ke wannan eh, kamar da muke kullum muke faɗi shi sharifin radi shi fa galiba maganan da yake yagowa shi fa balaga yake kama banda haka ba mu za mu so mu je abin da amir mumin ya faɗa ne gaba ɗaya kawai mu sha wa'azi shi ko wa'annan jerin kalaman ne da sannu mun zo sharhi za mu ɗan yi kaɗan na nukan ɗan tsaukalo balaga ɗan ƙit saboda kada karatun namu ya zama ya koma wani wuri sai ɗan yabo ɗan ƙit don mu galiba ba mu cika tsotsan zaƙin balaga ɗin mu azin kawai da ne na ka in aka kawo matsalaha ta na balaga duk sai karatun ya tafi wani wuri kuma to min ha daga cikin kuma har wala wannan hudu akwai inda ke cewa arsalahu ala hini fataratin minar rusul wata nazu'in minar arsul faƙafa bihin rusul wa khatama bihin wahai وجاهد في الله المدبرين عن والعادلين به to wannan kuma wannan bangaren huduban kuma amir rumin alayhi salam yana magana dangane da manzan Allah ne ya magana dangane da Allah sharifar ya yan goma dan kaɗan ya kuma magana dangane da littafin Allah aka yanko mana dan kaɗan kuma ya magana dangane da manzan Allah shi ma aka sake yanko mana dan kaɗan daga ciki ya aiko shi a lokacin kamfan manzanni ala'ini fataratin minar rusul a yayin kamfan manzanni kamfa lokacin da ba wa alke wato lokacin ba ba manzanni a zamanin da ba ba ba ba aiko wani manzo an daɗe tsakanin tsakanin manzo da manzo shine fatara to bayan an daɗe ba ba aiko wani manzo sai aka aiko shi wata nazu'in min al'arsu da jayayya na harsuna wato lokacin akwai jayayya daban-daban na harsuna wato wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza ana ce ce ku ce ana kila wa kala ko wannan ya ce kaza wannan ya karo da wannan wannan ya karo da wannan wato ra'ayoyin mutane daban-daban suna jayayya waɗannan su ce mun fi kowa wanda ce mun fi kutun da gunkinmu ya fi naku wanda ce to ai mu kuma jinin mu na wani ne yanzu su kuma ka ana to shikenan a sasanta a takobi mu gani karara ku karbi ce ta na zuba din jira lokacin jahiliya faƙafa bihin rusul sai ya bibiyi manzanni da shi wato da shi wannan manzan bayan jerin manzanni sun zo sai ya zo da shi ya shi ma ya bi su kuma shi ne ma ya biyo bayan su sai wakatan bihin ruhai ya kuma cika wahayi da shi bayan ya biyo sai kuma zama daga shi ba za a ba wani kuma wanda za a yi za a turo bayan shi shi da aka turo shi ya bi sosai ya zama kuma shi ne na karshe sai aka rufe babin aiko manzanni da shi fajahada fillahi almudbirina an ya yaƙi a tafarkin Allah wa ya yaƙa mudbirina an wanda suka juya masa baya wal adilina bi da waɗanda suka karkace da shi akwai akwai da sanin zomomin je sai na ya ce wannan muna a gurguje muna tarjama za mu ga bambanci tsakanin mudbiri na anhu adali da bihi su ne masu karkacewa da adal wani lokaci da kalma guda wanda take nufin adal tana nufin adala tana irin kuma karkata ya danganta da yadda su yakin magana yanzu wanda suka karkata da shi su shine wanda sun yi imani da shi amma kuma sai suka bauɗe suka suka ɓace a cihiriya ke nan wai ya zo akwai wanda suka ɓace suka ce ba su bi shi ba sam sun akwai wanda suka bi suka ce amma kuma banda kaza kaman banda wilaya to al'adari ne biki suka ce eh an bi ka amma dai banda wanda ka ce bayan kaza ba za a bi wannan ko kuma suka zo da fatan baki suka ce mun yi imani amma kuma suka zo ayyukansu da zantukansu da wasu abubuwan da suke aikata suka nuna saɓani haka to su ne adali ne to za mu ci gaba da karanta kuduba din kamun mu zo shiri wannan bangare na farko ke sai wani bangaren ku ci gaba dai wannan kamun bangare na biyu daga cikin kudu ba nan akwai kuma inda amirul mai yake bayyana duniya shi ma sai sharifa zai ya goma da dan kit ya ce wa inna mad duniya muntaha basirar a'ama la yabsur min ma wara'aha shay'a wal basiru ينفضها بصره ويعلم أن الدار وراءها وال- فالبصير منها شاخص والعمى إليها شاخص والبصير منها متزود والعمى لها متزود wannan wannan dai kuma shi kuma dai duk dai eh, balaga ya bashi sha'awa sai ya goma na wannan kawai kyala sauran ma'azuzzuka ne wannan kuma bangaren yana mag- yan- yan- yana gudanar da mutane ga barin duniya wannan ya shafi zuhuri yake cewa ita wa inna mad duniya muntaha basar al'am ita duniya ita ce makurar ganin makaho wannan waye makaho a nan shine jahili makahon basira ba na basar ba wannan eh, kamantawa ne ya kamanta batacce jahilin da shi duniya ya sa gaba kawai a matsayin makaho sai ce iyakan makwaran ganin makaho ke layar suru min mawara a hashe baya ganin abin da ke bayan duniyan baya ganin ana ba bayan yana ganin iyakanta ke wannan bayan duniya akwai wani wuri makaho baya gani sai ce iyakanta waye makaho nan irin shi ne makance bayan hango abin da ya wuce duniya duniya kawai mabalaga ilmihi akabara hammihi wa mabalaga ilmi ya kan take saboda haka bai san akwai bayan duniya akwai wata gida ba wal basiru yanfuzuha basaruhu wa ya'lamu anna darawa wala to mai gani kuwa saban wance makawa shi ganin sa yana ketawa yanfuzu yana yana nufuzu ya keta ya ratsa basaruhu bai faza basaruhu ganinsa na keta duniya wai alamu an na dara wala ya san kuma akwai gida ba ma akwai gida ba an na dara gida wato da gida gida na hakika da ma'arifa an na dara ba ba ba ba ba ba ba an an an na wara aha darun ba an na dara gida ma'ana da ma'arfa wato gida na hakika gida na sosai wanda akan zauna to bayan ta bayan bayan ita wannan duniya shi shi in- mai gani in ya sa idan sai ya hanga gashi a duniya na amma sai ya hango gidan da za a tafi bayan ta ne ya san kuma nan ne gida kaga nan wurin wucewa ne to shi me falbasiru min ha shahis mai gani mai ganin nan zai zai zai tashi daga gare ta daga ita duniya zai tashi wal ama ilaiha wal ba- ba- minha minha suka ba alwara wal falbasiru minha shahis wal ama ilaiha shahis ya akwai bambanci tsakanin eh, shahisun minha da shahisun ilaiha duk cikansu ya- ba ma'anar shahis shine eh, me- me- me- irtihal kamar ta- zai tashi zai tashi ya bar wurin da wata ibara kuma ana akan ce eh, ka- eh, kamar shahisi na absaruhu yana nufin ainihin sun ɗaga kansu wato suna kallon saboda wani hali da suka shiga da sannan mun zo wajen shari ma faɗi wannan kuma a gurguje a yana nufin shahis minha eh, ila- minha zai yi irtihali ya barta maka- ma- mai gani zai bar- zai zai tashi zai tattara nasa ya nasa ya- ya- ya- ya kaura ya batta ya tafi shi kuma a- shi ma a amma shi ma sha- amma shi sha'i sun ila shi ma zai tattara ya nasa ya zuwa gare ta ko da yake shi ma zai batta ne amma dai ya- ya tattaru ne shi ya zuwa gare ta فالبصير شيء شيء منها شاخص shi mai gani zai tashi ya batta domin ya san akwai gidan da yake bayanta shi ya san cewa nan ainihin mahallin ƙetara ne za a ƙetare ne a ce gida shi kuma a ma'ilaiha shahis shi kuma mai makaho shi kuma yana dubanta domin shi baya ganin akwai wani gida bayanta shi kamar ya zo ke ya zo zama ne shi kaga shahisun minha da shahisun ilaiha ya bambanta wannan shi yana ganin yana hankoron inda zai tafi ne saboda haka shi yana ganin zai wuce ta zai tattara na sai bata shi ko wannan ya tattaro ya zuwa gare ta ita kawai ke kallo saboda baya ta na za shi wani wuri to in wannan ya bambanta na gaba bai bambanta ba sai ya ce wal basir min ha mutazawwidun wal amala ha muta okay hace shi ma min ha da ra'a wal basiru wal basiru min ha mutazawwid shi mai gani yana yin guziri gabarinta wato yana tare da abin da zai tattara ya tafi amfani da shi a can inda za shi tun da shi ya san zai bata wal'ama laha mutazawwid shi kuma makaho yana guzirin yana guziri gare ta yana tattara duk bukatu bukatu na abubuwan da zai yi domin ita kuma tun da shi yana ganin nan nan zai zauna shi ma yana guziri amma guziri guziri mene guzirin zama a nan aiki to wannan hikimomi na amirul mumini na yau da ya jera su a magana mai mai yalwa amma aka dunkule shi a dan gajejerun kalmomi da kuma hikima yadda aka tsatsa da tsatsa kalmomi to daga cikin kuma har wala yau bangaren wannan magana ya ce wa'alamu annahu laysa min sha'in illa wa yakadu sahibuhu yashba'u minhu wa yamullu wa yamulluhu illa hayata فإنها فإنه لا يجد له في الموت راحة وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي هي حياة للقلب للقلب الميت وبصر للعين العمياء وسمع للأذن السماء وري, وري للظمآن وفيها الجنى كله والسلامة كتاب الله تبصرون به وتنطقون به وتسمعون به وينطق بعضه ببعض ويشهد بعضه على بعض لا يختلف في الله ولا يخالف بصاحبه عن الله قد استرحتم على الجل فيما بينكم ونبت, ونبت المرعى على دمنكم تصافيتم على حب الآمال وتعاديتم في كسب الأموال لقد استهام بكم الخبيث وتاه بكم الغرور والله المستعان على نفسي وانفسكم to wannan bangaren na hudu ban ko da yake ce min haga dukkan alamu mutum yana yana bin ma'anan kalmomin da da suka jeru a ciki zai ga kamar sharifu da gaskiya ya cire wasu abubuwa kamar ba jerin yadda amir mumin ya faɗi ya da aka kawo shi da haka ya faɗa ba akwai wasu kalmomi da aka cici aka ji wani bi kuma yakan ya kanin ba tare da ya ga maka ya jona wani wuri da wani wuri ba kai sai ka ɗauka maganar ta fita nan ku akwai abin da ya cire in mutum akan sami kamar tamamin hajjar balaga sai ga ya kawo yakan kawo shi sai ya sa gundarin wanda ya fito a najir balaga ya yi shi da kauri wanda ba a saba yi shi sirri sai ka ga tsakani akwai kalmomi amma sai cin sai baka kamar duk jerin maganar ne nan ku ya cire wa kalmomi to kuma irin wannan in mutum ya nemi ya jona shi a ma'ana sai ga kamar ya kiwa masa sai an koma ga sharhi sannan sai a ga cewa ai akwai kalmar da aka cire wala Allah shi dai shi dai ana sai kiban kuma shi mai yanyan ko littafin yana ganin shi bangarorin da suka ba shi awa ne ta wacce sha'anin babin balaga ya jajjo ko da ki mure kuma wa'azi ya dani amma ko shaka babu da wa'azin za a ɗauko gaba ɗaya to lalle yana da tsawo maganar tana da tsawon gaske sai aka cewa ainihin doguwar hudu ba ce to ala yanzu yanzu dai wannan shi an ce min haka mu an ce zantukan a jejjere suke amma wannan min lalle a kowane su bangaren da dukkan alamu an yanke magana sai ce wa alamu annahu laysa min shay'in illa wa yakadu sahibu yashba'u min ku sani cewa ba wani abu face ma'abucinsa yana gab yake da ya koshi da shi ma'ana ito ya kada ya shiga min gab yake da ya koshi da shi wato kowane abu mutum yana yana koshi da shi waya mulluhu ya gimshe shi ya gundure shi ya ishe shi ya kosa da shi gundura kenan ya ya ya gundura shi ne abu ya ya ya ka gaji da shi kowane abu ma'abocinsa sai ya ƙoshi da shi ko ya gundure shi ko ya ƙosa da shi illar haya sai rayuwa shi ma wannan gaskiyar magana shi ne sai mun zo shirgi maji mai wannan yake ne rayuwa ba a gundura da rayuwa ko ba ƙoshi da rayuwa wala Allah gama abuta son rayuwa ke abin da ke gama abucin son duniya to duniyan ba ta isan shi yana samu yana neman ya kara bai baya gudun shi rayuwar duniya kawai samu gama to wannan zai kama da haka yake ne amma za mu zo shari insha Allah fa inna hu la yajudu lahu fil mawt raha to haka wannan ma yana nuna kenan wanda wanda wanda wanda duniya ya samu gaba kenan kuma baya samun hutu a mutuwa saboda shi yana yana son rayuwar duniya rayuwar duniya kawai yake so ya samu gaba a kabar hamirhi mamu daga ilimi duniya saboda haka yana son rayuwar rayuwa ne kawai to in ya mutu ya huta shi me yake so rayuwa kawai yana kajiya da rawa baya gaji to kuma ba zai baya samun hutu ga mutuwa nan sharhin muhammad abdu ya ce la ya jiru fil mauti rahatun haithu lam yuhayyi min al'amal salih baqi ma yaksubu sa'adat ba'da wato kenan baya samun hutu a mutuwa saboda bai tanajin aikin kirki wanda zai wanzu ya zama sanadiyar sa'adarsa bayan ya mutu قال وإنما ذلك أي شعور الإنسان بخيفة bihibatin ma ba a da mutu manzaratin zikirar wannan magana na gaba ke ne fa innahu wa inna ma zalika bi manzaratil hikimatin lati hi hayatun lil qalbil mayyit yau ta wannan shine sharhi na gaba ke to kuma wannan yana kaman matsayin hikima ce wadda ita rayuwa ce ga zuciya matacciya shi ce ƙara wa inna ma zalika ai shu'urul insani bi hifati ma ba'da al-maut bi manzilati hikmatin wa'idatin tambihuhu min gablatil gurur wa tambihu ila khairil amal yace wannan inna ma zalika inna da yace wannan dinnan wato ji sai yace zalika innan yana koma ga shu'urul insani bi hifati ma ba'da al-maut wanda ba a kawo anan ba a kalmomin yace inna ma zalika shi yasa ni ce ga dukkan alamun shari'a gwaro ya tsallake wasu abubuwa domin ya bayan ya ce fa inna wala yajidu lahu fil mawt raha sai ya ce wa inna ma zalika bi manzilati al hikma to ta ina ne wannan yayi tashbihi da hikima sai ci ban nan Muhammad Abu yana cewa zalika ne na kuma bal shuqulul insani bi hibati ma ba'da al mawt inna ma zalika din nan ba sai ce abin nufi tsoron mutum da abin da zai zo bayan mutuwa yake nufi kamar hikima ce wadda take wa'azi take faɗakar da mutum daga gafala da ruɗu ko ruɗun gafala take kuma ingiza shi ya zuwa aikin alkhairi ala ya ko me ma tasbihin inda ya kama ɗin amma dai mun san shi abin da ake faɗa abin da aka na an zo ana kuma ta'arifin hikima amma an kwatanta ta da wani abu wanda ba mu san ta kamar me menene ma ji a sharhi sai ce wannan kamar hikima ce wadda ainihin ita rayuwa ce ga zuciya matata wanda ya ce ita hikima rayuwa ce ga zuciya matata wa masrun lil ainil amya ita hikima ke gani ita hikima gani ce ga ido makantacce makawan ido ce wasan lil udhun sama hikima kenan gani take ga ji take kuma ga kurantaccen kunni kurman kunni wariyun lizab'an kuma kashe kishi ga mai kishi na da mana cewa rai rai eh, rai bahaushe yana da yana cewa an ci an koshi amma ba ya cewa an sha an yi mene sai ka sai ce an kashe kishi to kashe kishi ko an yi bayani mutum da an ce ka an koshi da abinci to me ake da ruwa ya yi aiwa ko ta kalma da wasu hausawa suke amfani da ta amma dai yau da kullum ta ɓace yanzu ka ce mutum ya sha ruwa mai za a ce ya yi sai a ce wai ya kashe kishi to an yi bayani kenan in mutum ya ci abinci ya ishe shi mai ake cewa ya ya ƙoshi ya ƙoshi to in aka shi in ya sha ruwa fa in ka ce ya ƙoshi za mu ce a ba daidai ba ne saboda ƙoshi ba da ruwa ba ne ake in aka ce in ka ce ka ce ya ci ya ci ya sha ya ƙoshi ya yi daidai tunda duka biyu ne to shi kenan riyon dole in ce masa kashe kishi ɗin kashe kishi ga mai kishi zam'an kuma mai kishi ya kashe wa fi hal gina kulluhu wa salama a cikinta ita hikima ke akwai wadata dukkanin wadata da kuma kukuta to sai kuma magana ta gaba kamar ga shi ma ga alama sharifar ya yanke wata magana sai ce kitabun lahi tun suru na bi kaga ma da ya ci mana min haɗin nan sai mu gane cewa wannan kuma yankin ana maganar littafin Allah ne amma ga dukkan alamu wannan magana ba ci gaba bane sai kuma yace kitabul lahi tubsiru nabi wala Allah silan shi da abin da ke bayan hikima in muka ji magana bayan mace la yajidu lahu fil mutaraha sai mu gane mu kasa gane silan shi da inda yace wa inna ba'i bi munzilil hikima wani abu ne aka faɗa sai kuma aka kawo wannan ba su kama da ci gaban magana ba to kuma ya yi wata magana wanda ya nuna batun hikima nan sai ce to alkurani hikima ne da cikin sai ce kitabun lahi tun tsoro na bi bai ce mana min ha ba sai ka nuna kamar ci gaban magana da ya ce mana min ha mun san ya yanke wani wuri ya ɗebo na to sai kawai ce littafin allah kaga a ce a ce min ha sai kawo batun littafin kitabun lahi bai na azugurku kaga an san ya an yanko magana ya dangane da alkurani wanda ma kamar an yanko ne kitabun lahi kila ma a jere ke da wancan kitabun lahi tubsiruna bi kuna gani da shi shi littafin Allah kamar shi shi littafin Allah din ya zama tabaron ku na gane don kun zuwa za ku hango abubuwa watan dukuna bi kuna furuci da shi watan sma'una bi kuna ji da shi wayan duku ba abu gobe ba kuma shi alƙur'anin littafin Allah din wani bangaren yana furuci da wani bangaren sa wato wannan bangaren na alkur'ani yana kama wato yana furuci yana faɗan abin da wancan ya faɗa kamar yana fassara kamar da ake alkur'ani da wani bangare yana fassara wani alkur'ani da sai aka ce yana furuci da ɗaya wani in wannan ya ce kaza nan ya ce kaza ka ai irin abin da ya faɗa a can ne ya faɗe shi a nan da ko da wata ibara ko da ƙarin bayani wai shahadu ba abu ko ala ba ko na wani bangaren sa yana ma bangare shaida nan an ce kaza nan an ce kaza kamar wani wani wuri sai a sami fassarar wani abu a nan nan sai shaida tunda nan an ce kaza nan kuma an ce kaza sai wannan shaida ne akan cewa wancan kaza din yana nufin wannan kaza ne la yahtalifu fillah baya saba a al'amuran Allah shi alqur'ani wani bangare ba zai ce kaza dangane da Allah wani bangare ya dawo ce kaza dangane da littafin Allah ke wani bangare ba zai zo ya saba da wani bangare ba nan ya ce Allah ta'ala ce kar abauta mu kowa nan kuma bangaren zo ya ce abauta mu ko kuma nan bangaren ya ce ba a ganin Allah nan bangare ce amma ana ganin ce a ba za ka taɓa ganin wannan ba ya saba dangare da Allah kasu kun san mutane sun sun zo da hadishi da yawa sun yi hadishi sun yi hadishi sun yi hadishi sai ka ga hadishin ya saba ma alƙur'ani kamar gashi alkur'ani ya ce ba la tudurkul absaru sai suka kawo hadisi wai annabi kuma ya galo har imam rida ke cewa zai zo ya zai zo da alkur'ani da ya ce la tudurkul absaru ya ce walakin basari adrakatku kaga ya ce la tudurkul absaru walakin tudurkul absaru kaga sabani ke ba zai yi ba alkur'ani baya baya wani bangare nasa baya saba al'amarin Allah inda ya ce laisa ka misali shai ba zai zo ya ce misalin shi kamar kaza ne sam wala ya farko bi sabihi anilla baya kuma sabawa da mai ma'abucinsa wanda ya bi alkur'ani kenan ya gaba da Allah wato kenan mutum ba zai bi alkur'ani ya bace da kasarautin Allah sai dai in ya bi fassarar miyawu sun marka mashi fassarar ba alkur'ani kenan ba wani abu ya bi da ba hadis alahtum alal gilli fi ma bainakum to ya ce ainihin kuma kun tsoro a kan gil shi ne ma ce hasada a sasan da ke tsakaninku ya sa ainihin kun haɗu a kansa hasadan da ke tsakaninku ya sa kun haɗu a kan wannan hasada gaba ɗayanku kun ɗora wa'yansu abubuwa da kuke yi a kai shi ma wannan ka dukkan alamu wani bangare ne kamar ba ci gaban wancan magana ba ko da ke an sa digo sai aka ci gaba kuma yayi wani bangare ne na magana amirul mumini bayan yayi wani mukaddama dangane da yadda mutane yanzu duk suka tsora abubuwan su akan hasara hasadan da ya sha makance mu ganin su ya zama yanzu kawai su ga gaskiya amma an ki ta saboda ana ganin wai ai wane ne da kuma su ba su wani saboda haka sai dai su su fassara gaskiya ta yadda ransu yake so don a ce wanan da ba su so ba shi ne ma'abuci wannan ne kuma wanan da suke so shi ne ma'abuci to zai ce to kun ɗora al'amarin naku a kan hasada ne wanda ke wa nabtil mar'a nabti ne ko nabatil mar'a wa nabtil mar'a ala dimaniku da kuma tsiron shuka a jujun takin dimin ana ce mashi haka amma an ce shi ma kan shi hikid din ƙiyayya din na ana ce mashi dim saboda dim shi ne muke ce mataki kamar hadisi hadra'ud dima ita ko hadra'ud dima aka ce masa mai hadra'ud dima ya ce mace kyakkyawa a mummunan tushe wato ainihin taki in aka samu shuka taki ya fito libin gurin ban sha'awa saboda ka gara ba kazanta wani fito daga tsiron kazanta sai gan shi libin gurin ban sha'awa amma dai kuma ainihin ya tsiro a kazanta ne to shi kazanta shi wannan dimin din har wala ana kiran him dim ana kiran hasada haka na mugun ƙiyan da ke zuciya akan wani abu ba ba ka kaunar wani kai zubar ba ya kaunar wani yana mishi hasada yana son kullu wani abu a kan shi ya tsora wa'insu ayyuka nasa da tunanukansa da zantukansa to sai ana ce shi ma kansa dim saboda kamar wani abu ne aka tsora akan kazanta to ainihin ya ce kun tsora shukan ku a juji matattaran ƙazantuttuka wata safaitun ala hubbil amal kuma kuka yi abota a kan son gorace-gorace za mu zama kaza za mu yi kaza sai mai kaza kaza wata adaitun fi kasbin amwal ko kai kuma gaba da juna a wajen kasbin dukiyoyi laƙadis ta hama bikumul khabith shi alhabith ana yake ce mishi shaidan ana ya ja ra'ayinku wata habi kumul ruɗu kuma ya yi makuwa da wallahu musta'anu ala nafsi wa anfusu kuma Allah ne abin neman bidan taimako akan raina da rayukan wajen wajen kiyaye ta daga wayannan sharori sai kuma kiyayen Allah to wannan mun tarjama ne a gujen a gurguje za mu zo mu sharhi mu ji ɗaiɗaiɗaiɗai mai amir ɗumin yake nufi da zantuka zantuka ne a dundunkule dama ma'anan balaga ke ma'anan balaga shine magana mai yawa a dunkula shi a faɗe shi a kalmomi kaɗan to wannan kulale abin da aka tsatsafa ke da ainihin dukkan hudu ban za mu karanta da mun sha karanta to amma dai tun da an gutsutsuro mana ne to za mu bi shi a gutsutsuro ɗin ko ba komi wani bangaren da sharifar ya gutsuro bai kawo ba wani lokaci sai sake gutsuro sai kawo a wani saboda haka inda da za mu ɗauko ɗin mu karanta sai mu ga a wurare da dama a najil wala ga za mu ta ci karo cin karo da wa'yansu azozin da ke cikin wannan to za mu faro tun daga farkon karatun ne yanzu inda ya ce fasalin farko dangane da da Allah ta'ala da littafin sa da kuma manzansa na goshin magana kamar da aka sani a hudu ba akan fara da da ta'awizi da basmala da godiya ga Allah da kuma salati ga annabi sannan kuma a zo a ce amma ba sannan a fara wa'azi a wa'azin kuma ana iya wa'azi don a maudu'i daban-daban kamar nan yaya goma da wanda ya shafi sha'anin gudun duniya sannan kuma ƙarshe ya ƙarƙare da ɓangare da ya kawo dangane da yadda hassada ta dole basiran mutane ya zama kawai sun ɗora a kai kaga yana wa'azi kan cewa ku kyayi hasara duk tana sa mutum ya zama yana ya ga gaskiya wajen wanda baya so ya ci ya kibi ya halaka to wannan goshin maganar da farko a wajen dangane da batun Allah ta'ala bayan ya yi kalmomin shahada ɗin guda biyu sannan sai mai wa a shahada ɗin sai kuma ya sifata Allah da wa'insu sufofi da yake shi ahalinsa ne daga ciki sai yake cewa wanƙadar lahul duniya wal'akhiratu bi azmatiha kuma ce duniya ta miƙu ya zuwa ga Allah ta'ala haka ma lahir sun miƙu bi azmatiha da ragamominsu wato kenan yana nufin Allah subhanahu wata'ala yana zartar da komi a cikin halittarsa duniya da lahir shi ya mallaki wa'annan abubuwa shi kuma ke da iko kan sarrafa su yadda ya ga dama sai amir yana son ya fassa ya nuna maka wannan kasamton wannan sai maka sifa da abinda ake ɗaurara ma ragama a jashi yadda aka ga dama kamar raƙumi wanda ake sa masa akala don shi ainihin akalar raƙumi ya mafi ragaman doki masana idan aka idan aka idan shi shi akalan raƙumi ainihin tsakanin ramukan hancinsa biyu ne wannan bangon da ke tsakanin ramukan hancin shi ake hudawa sai a sa masa iya saboda in aka ja zai ji zaɗi don haka yakan bin shi ya sama ko ɗan ƙaramin yaro zai iya jara ku ban san ko tatsuniya ne suke suna cewa har gafiya ma tana jara ku wai an taɓa neman rakumi ba gani sai ana bi sai aka ji aka ga ga rakumin ya kwanta a ƙofar ramin gafiya gafiya ta ja ta shiga rami ta shi kuma ya zauna yana jira saboda mini an ja zafi yake ji ga an ja zai bi kawai to tashbihi ne wanda ana ce mishi tashbihi tun da yake kasan wanda ya mallaki ragama abu yana sarrafa shi yadda ya gada idan mutum ya mallaki akuya ba sai ya tambaye ta ko a sayar da ke ba zan sayar da ke ya ba ta shawara to in sayar da ke ga sarkin bawa ne ko ga mai kiwo ta ce mai haka aka idai da ga dama yake sarrafa ta in ya ga dama ya sayar ma sarkin bawa sarkin bawa in ya ga dama ya sharara mata wuka ita kawai tana biye ne sai yadda aka yi bita to sai wannan tashbihi ne sai amiru ne yake kamanta maka duniya da lahira kamar haka suke kamar yadda ainihin abin mun san ma gaskiya magana ma idan ka mallaki ragama wani lokaci ko raƙumi ma yakan rigima yakan yi tumbi in aka ja ragamansa wani biyar lokaci ya bi ya ji haushi wani lokaci yana ramuwan gaya yana intikam don zai iya ramawa a kan mai shi ce akwai wani wani sama wani masu labarin rakumi suke dan yadda rakumi ke intikama suka ce wata rana wani ya ba mai rakumin sa haushi to da ya kwanta yana bacci to zuwa can ko ya ji fitsari ne ya tashi amma shimfiɗan sa rana shi kuma rakumin bai san ya tashi ba sai ya zo kan shi ɗan ya zauna ya dinga da ainihin shi mutumin yana da sai buzunsa to kaga kaga ainihin kaga raƙumi ma gudu ya mallaki ragamansa amma yana iya haka kuma ainihin dabba wani lokacin da ake ja ragamanta tana iya tumbi amma tashbihi ne aka yi maka da cewa wanda aka abinda aka mallaki ragamansa ana sarrafa shi to sai aka ce ita duniya da lahira sun miƙa ragaman da kansu ma'ana da kansu ba su da ja sun ce ja muka kai mu inda ka ga damu amma wannan tashbihi ne hikima ce amma hakikatan duniya da lahira su ne suka miƙa ragamansu ya zuwa ga Allah hakikatan ko ka Allah ne yi su yake sarrafa sai daga dama Allah yi su yake sarrafa sai daga dama to amma sai aka ce su suka miƙa ragamansu ma'ana babu jam ma'ana ce wa'annan duniya da lahira ba su da wanda za su iya cewa ba su yi wadda da abin da Allah ya hukunta don ganin su sun miƙa masa ragamo sai aka ce sun miƙa masa ragamominsu ma'ana shi ke da ikon ta rufi a kansu yadda ya ga dama wa qadhabat ilayhi samawati wal arduna maqalida kuma samai da ƙasa su ma sun wurga masa ainihin makullansu ko mabudansu duk ɗaya wancan kar ana ana fasara na ce muna ce ma wani lokaci makulli mabudi tun da wani lokaci duk abu ɗaya ne da shi ake kullewa da shi ake buɗewa wani lokaci kuma suna bambanta a kira wani makulli daban mabudi daban to don haka amma galiba idan aka tun da makulli da shi ne ake idan aka idan aka kulle wuri aka ɗauki mabuɗin aka miƙa kamar kamar ma'ajiya masala an aje kaya sai aka kulle sai aka ba mutum mabuɗi to kaga an ce ma'ana yana iya buɗewa ke ya ɗibi abin da yake so to ainihin don haka akan kira taskoki ana ce ma taskoki haza'in ba haza'in ba haza'in su ne taskoki ana ce masu makali ana ce ma taskoki makali wato an aka ce an ba shi makullan sama da ƙasa ma'ana taskokin da ke ciki an ce an bashi makulle ma'ana an bashi taskoki saboda an kulle taskokin aka mika masa makullan ma'ana mai aka bashi taskokin abinda ke ciki an bashi to sai ce to su sammai da ƙasa sun tattara makullansu sun mika ma Allah wato ga sunan sai da kai da kamar da ke cewa wannan duk tashbihi ne don ka gane da hikiman magana amma hakikatan ba su ne suka yi shawara sama da ƙasa suka ce kuma ba Allah makulli ne ba ce gaskiya ba ya sarrafa mai gara a ina shi ya yi su shi ke sarrafa su yadda ya ga dama to kaga idan mutum yana da makullin su to sai ya buɗa ya ɗebo abin da yake so ya mai da abin da ba ya so shi su ɗin kayansa abin da ya ga dama sai to sai aka yi ce sama da ƙasa ma'ana duk taskokin da ke ciki duk mugudansu na wajen Allah ne a wani hadisi da muke karanta ko jiya ne ko shekarun jiya ka karanta cewa ainihin an ba wani mala'iki lokacin manzo Allah ne ce yana ci halin matsi ba abubuwa sai sama sai aka ba wani mala'iki makullai na duniya a kullum duniya aka ce ya je ba ya ba abin to sai ya sauko sai ya ce ubangijinka na gaishe ka ya aiko ni ga makullan duk taskokin duniya ya ba to ka buɗa ka ɗibi abin da kake so sai manzo Allah ce duniya gidan wanda baya da gida ne gidan marasa gida ne me ya haɗa da duniya gidan gidan sai shi mala'iki ce na rantse da wanda aiko da gaskiya a sama ta hudu da zan zo da maka da makullin na ji wani mala'iki yana faɗin hakan yana cewa to ai duniya gidan wanda baya da gida ne to sai kaga manzo Allah bai karɓa kullum ba da ya karɓa kullum kaga amma kuma aka ce ba tare an tawaye maka komi daga ladanka na lahira ba ga makullan duniya amma wannan ba zai tawaye komi na ladanka na lahira ba sai ce ai me zai haɗa da duniya ai gidan wanda baya da gidan wato ba a ce masa in ya ɗibi duniyan zai rage masa lahirarsa kuma da daga sai ce a ga makullan sai baya bukata ma'ana ta taskokin nan yanzu kaga ana taskoki kan taskokin nan ciro taskoki mutane ke ta rigingimu wani taskan na nan daga baya akan gano shi kamar akwai abubuwa da daman gaske a bizna a ƙasa akwai mai akwai gas kila ma a gano yansu abubuwa daban-daban nan gaba sannan kuma akwai yansu duwatsu masu daraja akwai karafa akwai su mene duk da su kaga yanzu saboda wayannan abubuwan da aka yi gaggano wannan ne duk aka zuzuwa ma mana ido ana zuwa da an ga inda kafa karkashin kafafuwan mu akwai arziki aka zo ana aka fuskanto mana da bala'i iri-iri har aka sace kawo mana ebola ya zo da boko haram to ka gani duk a ɗibi dukiya ne ana ta rigingimin ɗiban taskoki ne to kaga da ainihin taskokin aka ce lokacin bayyanan sahib al'asarwar zaman allah ta'ala zai umarci ƙasa ta bulmutso da taskokinta lokacin mutane har za su rasa mai za su yi da zinari to sun yi ƙyoron ƙofa sun yi alamu komai sun yi da zinari amma kuma duk gashi na rututu sun su tattaka shi su wuce lu'ulu'u ne mai duk abubuwan da masu daraja kawai sai allah ce ƙasa ta bulmutso watsa su kawai har sai mutum ya ce to me zai yi da zinari to ka san ko yanzu aka ce ga ɗan dunkulen zinari na wani tatsuniyan girikawa suka ce wai dai ki suna da ubangijai wai wani ya kira biki to sai akwai suna da iyayen giji to akwai wata ita ce ubangijiyar rigima ita yadda ta tana da rigima ne ita wannan ubangijiyar tasu to sai bai gaice ta bikinsa ba to ita kuma ubangijin rigima da ta zo bikin tatsuniya ce ba nake amma akwai hikima a ciki sai ta zo da dun april suka ce tofaha na zinari sai ta aji a gefe guda sai ta tafi abin tun da ba gaice ta bikin ba can ana cikin biki sai wani hango dunkulen zinari sai ce wannan dunkulen zinari nawa ne ne sai wani ce nawa ne wani ce nawa ne kawai sai biki ya yarda sai kaji ubangiji rigima ka ganta ta kawo rigima ba gaice da ba yanzu a turara a ce wannan zinari nan akan zinari kawai sai a duk sai a ta rikici duk a yamu tsakuni to amma aka ce lokacin bayanan sahibar asarwar zaman sai dan adam ya ce me zan yi da zinari me zan yi da zinari ya fito ya gan surutu ba sai ta kai wuce ba to ya dauka ya kai ina ya ishe shi ya yi daɓe da shi ya yi rufin ƙofa ya yi rufi da shi ya yi kwanon rufi da shi ya yi mai to gashi nan kuma duk gashi rutun ba sai dana mai zai yi da zinar saboda ainihin an bin mutum da tsoki to taskokin samai da ƙasa sun miƙa masa mawurai ma'ana duk kayansa ne abin da yake ne amma da hikima na amirin musa yana cewa su suka miƙa ba su ba su da jaga sunan sai da kasar ba ma'ana duk nasa ne ya koda mutum yana da ya san wannan da Allah ya je yana nema wajen wani in ba da shi ya nema wajen wani ga mai mabuɗi abin yana hannunsa nema wajensa ma shi ke da ikon da sarrafi a kai to sannan kuma sai ya ce wa sajalar lahu birgudo wal asalil ashjarun nadira nan dangane da wannan makadi da samatar da akwai na tsallake muku sharhi akwai inda a cikin alkur'ani Allah ta'ala ke cewa lahu maqalidu samawati wal ard kaman amirul mu'minin yana kawo wannan ne ta ta wata hikima ne yana cewa ainihin a cikin suratu zuma aya 63 Allah ta'ala ya cewa lahu maqalidus samawati wal ard makullan samai da ƙasa yana hannunsa a cikin shura aya goma sha biyu kuma lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim makullan kamar da yana ce makullai da mabuɗi duk ma'anarsu da yawa sammai da ƙasa duk suna hannunsa ne sai kuma sai ya fassara wannan tunda an ce ma'ana taskoki taskoki ana ce masu makullai taskokin sama da ƙasa yana wurinsa ne to sai ya ce yabsutun rizqa liman ya sha yana yalwata arziki ga wanda ya gada tunda nasa ne sai ba wanda ya gada wa yabsut wa yaqdir kai wa yaqdir kuma yana rikewa ya kwantata ma wanda ya wato wani wani ya girma an ba shi da yawa wani ba ba shi da yawa inna hu bi kulli shay'in alim ya san komai ya san wanda yake bashi bashi taskokin nan gare shi alkhairi sai ya bashi ya san wani kuma in abin a bashi ne sharri ne gare shi sai ya zama bai bashi sai ya gwada wannan ya gwada wannan in aka gwada wani wani zai ci jarabawan in an ba shi taskoki na duniya zai ci jarabawa wani aka ba shi ba zai ci ba wani kuma aka jaraba shi da talauci zai ci in aka zaba shi da wadata ba zai ci ba to haka nan wani kuma ainihin an ba shi ne ba wai an san ba zai ci jarabawa ba don shi ne rabonsa kamar bayan yana nan za mu zo kan cewa kamar shi a amane na wannan amana da za mu shi wanda idan sai ya dudi ruwan kawai ke gari kun ba da rabu a lahira sai a ba shi daidai gwargwadon abin da za a ba shi da shi ke ya guzuri ya zuwa ga duniyar da zai bata za mu hada shi ko wannan sai ta guzurin duniyar da zai bari yana tare inda za shi to kowa ne a cikin tafsirin lahu maqadirus samawati wal ard zamhashari yana cewa ai huwa maliku amraha wa hafiza wa hiya min babin nikaya لأن حافظ الحظائر ومدبر أمرها هو الذي يملك مقاليدها to yace ai ma'anansa shine ya mallaki al'amarin wayannan taskokin shi kuma ke kiyaye taskokin kuma yace wannan kiraya ne domin ainihin wanda ke kula da taskoki yake yake sarrafa su shi ke rike da mabudansu kuma da ya ce daga cikin wannan akwai faɗin laraba suna cewa kulanun ulkiyat ilaihi makalidul mulk a cewa na ayan ba shi mabuɗan mulki ma'ana wahiyar mafati mabuɗai ke a cikin majmu'ar bayan ya ce yana nufin mafati samawatul ardi bin rizki wa rahmati kuma wani ƙaule aka ce haza'inu samawati wal ardi ya fitahu rizqa ala man yasha wa yaghluquhu an man yasha to shikenan ne makali nan makullai ake nufi ko ko taskoki sai mu ce eh duk daya makullai ne asal amma kuma idan an mutum ya mallaki taska ana cewa ya mallaki makullin taska in aka ce faɗin su wani mutum an ba shi mabuɗin mulki ma'ana yana yana sarrafa mulki kenan yadda ya so ya iya siyasa an ba shi mabuɗin mulki ko kuma ainihin duk inda ya buga sai ya samun nasara nan kuma a cikin shura din shi ma shi yana da bola maƙadar samatul ai ce ai mafati arzakin samawatul ar wa asbabiha ainihin mabuɗan arzikokin mai da ƙasa yake nufi da kuma abin da ke sabbaba arzikin nan ya ce fatan ɓirin sama'u bai amri watan butul ardu bi izini sama na yin ruwa da izininsa ne kuma ƙasa na tsiro da tsiro da izininsa ne shi ne shi ke ikon da sarfi shi yana iya saukar yake saukar da ruwa ya tsirar da tsiro wanda shi a cikin shi akwai arzikokin arzikokinmu daban-daban da ƙasa da sama arzikokinmu kamar wafi sama'i rizikuku ainihin sama a rizikin ku yake ana cewa ana saukar da arziki daga sama akwai kinaya ga ruwa tun da shine asalin arzikoki din nan saukar da ruwa sai tsirar da tsoro kuma daga ruwa aka yi dai kuma ba ruwa ba rayuwa to kuma akwai kenayen ma akwai akwai arzikoki wanda ba ba kamar ba kamar ruwa ɗin ba hatta raba- raban arziki da ake wa'insu su wadata wasu su zama ba su nan mu a wurin mu Allah ke yi in mutum ya ce ba Allah ba ne in yana son ya zama biloniya ya motsa mana haka ya ce biloniyau din shi yake sai ya biloniya ya ce mana ko in kuma ya ce ba Allah ne ke sarrafa mulki ba ya ce mulkau mana ko ya ce ci zaɓau kawai ba ganin yanzu wasu ana na ana ta fama da hawan jini zaɓe ya bir- ya birkice to kaga ashe tasarrufin yi- ba- ta- tasarrufin yana hannun wani ne amma wasu sun ce ba shi ne ba shi ke to su yi yadda suka so mu gani in yan- in an yi tasarrufin yana hannunsu ne to kuma da- ko ka ce haza'in ko ka ce makalid duk daya to shi kenan halas wannan da ya wadatar a shirin makalid makalid da samatu al'ard da ko makalid shi ne amir mai ce ainihin ah, wa qadabat ilaihi samawati wal arduna maqalida kaman lahu maqalid samawati wal ardi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bi kulli shay'in alim to shine shi kamar da muke cewa hikimomin amirul mu'mini na fassara alkur'ani ne da hadisi to sai ce wa sajarar lahu bilgudu wal asal ashdarun nadira ashdarun nadira eh, itatuwa waɗanda suke masu ban sha'awan gani ɗanyu kenan kwarra su kuma suna yin sujada gare shi safiya da yammaci wato eh, itatuwa masu rai itatuwa masu rai da sassu a da jujiyoyinsu sun baza rasa sun yi ganyayyaki to suna yin sujada safiya da yammaci ga allah ta'ala nan ya ce a rada bihi kudu takwin wa zirrul imka yana nufin eh, miƙa- mi- miƙonsu takwini ba ainihin tashiri'i ba domin su ba- ba ba mukallafai ba ne ba a kallafa masa aka ce masu ko itatuwa ku yi kaza ku yi kaza ba ana yi- an- an- ana yi wadda su ne bisa ɗabi'a da aka- aka yi masu su tsiro su girmama ko da ke ita shi kenan zahirin abin da muke gani tsiro na tsirowa kila mu ce ya tsiro ko kuma sai mu ce ainihin bishiya ta inuwa nan ku a a bisa gaskiya tana tsaye ne abin ta kyam kamar yadda aka yi ta rana ta zo ta bi ta kai ta ba da inuwa ko to a kaga muna mun- muka din wani muna faɗin abin nan bisa takwin ka wannan abu haka nan dama aka shirya bisa ɗabi'an da aka yi ma wannan halitta aka sa suna biyayya ga yadda abin da Allah ya so ko abuwa da daman gaske da ɗan adam ke ta ganowa dangane da itatuwa Eh, kamar misali ya gano dangan- dangantakanmu da itatuwa a wajen shaƙar numfashi numfashin da muke shaƙa muna shaƙar numfashi muna fitarwa to shi su ma itatuwa su ma suna shaƙa suna fitarwa sai zama muna tabadur tsakaninmu akwai cooperation tsakaninmu da su wanda muke fitarwa su suke shaƙa wanda suke fitarwa su muke shaƙa shi yasa yana da kyau ɗan adam ya zama tare da shi akwai itatuwa don ya rika samun iska mai na shaƙa mai kyau oxygen saboda shi in yi shaƙi oxygen sai fitar da carbon shi kuma ita- ita ita kuma ita ce inda shaƙi carbon sai ta fitar da oxygen to kuma aka aka akan yi tabadur din tsakanin dare da rana su itatuwa da da da- da- da rana sai su yi ta shan carbon da dare su dunga ba da oxygen su dunga fitar to ka gani to yanzu mun san mun san ko mun numfashin mu ma takwini ne don da gaskiyar magana shine ba da ba da- ba ainihin mu ne muke cewa da za a ce maka fasa numfashi ka ce ka ma fasa numfashin ka rike minti nawa za ka iya rikewa ko don dole ka saki to sai dai za a makure ka a hana ka numfashin ka mutu bayan minti biyar zuwa bakwai mutum ya cika mun bai shi numfashi amma inda an kyale shi ko yana bacci ba tare da ya sani ba yana ta shakar numfashi yana fitar kaga wannan takwini kenan shi ma dan adam shi ma akwai akwai akwai abin da yake da ganin damansa akwai abin da ake da shi to itatuwa su gaba daya yadda ake da su ne to sai aka ce suna sujada me ma'anan sujada duk abin da aka ce su shi suke ma'ana ana sarrafa su yadda aka gada bisa tsarin da aka yi musu ba yana nufin suna da hankulan da sukan ce bari mu yi kaza ko mu bar kaza ba an bayyanta haka Allah ya yi su kuma ba su suna biye da wannan suna tafi akwai akan wannan ka'ida ne sai aka ce mashi sujada kamar kamar faɗin ta'ala alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu wash shajaru wad dawab a ganin Allah ta'ala ya nuna cewa banda mutane ma banda man man fis samawati wal ardi wannan ya nuna masu hankali an rinjayar da hankali saboda su jada aiki ne na hankali sai aka ce man fi samatar da amma man ɗin haddama an rinjayar da hankali akan yawa dundun ma fi samatar wal'ar da ya fi man fi samatar al'ar yawa wani lokaci akan rinjayar da yawa akan hankali amma nan su jada sai aka rinjayar da hankali akan yawa to sai kuma aka ce wa shamsu wal kamaru والنجوم والجبال والشجر والدواب ma'ana mene duk suna sujada me ma'anan sujada a nan suna kofa goshi a ƙasa abin da yake nufi suna sun miƙu ga hukunci yadda aka tsara ba su saba ma'anan sujada ma'anan sujada biyayya sun bi to baka ga rana da wata da taurari da duwar wasu tsaunuka kenan manya-manya da suka dandana ƙasa da itatuwa da dabbobi duk masu mutu duk suna sujada zuwa ga Allah rana da wata suna sujada zuwa ga Allah ba su saba ba ba su dama musu saba ba saboda haka nasu ba ta shiri'i ba ne ta koyini ne don haka ne in ma kaga da ba taɓa samun rana ta saba ba kamar ta ki fitowa a ce me sami rana ne a ce ta makara ne hala ta yi bacci ne to gashi da yanzu dai har sha biyu dai bata fito to ba ta da iko a kan rana za ta fito ne kuma ta fada ta ba da zafi ta ba da sanyi amma gobe kiyama ba ta da lada ba ta da zunubi ba aljanna ba wuta gare sai a mutsu tsaka ta an ta gama ba za a kai ta aljanna ba duk da amfanin da ta ta bayarwa haka kuma ma wata shi ma ba kajiya saba ba amma maimakon nan kwana talatin ko ashirin tara ya gada mai arba'in yana nan yana bin ka'ida to amma shi ma ba aljanna ba wuta ba ya saba takwini haka nan kuma jibal wanda suka daddanne wani dutse bai kan ci bar ma dan motsa amma akan motsa shi ko girgizar kasa nan da ake cewa girgizar kasa ai motsin dutse ne a duwatsun nan da muke gani tsaunuka zan ci musu duk da bahaushe na cewa dutse ne ko gobe ko karami da jabal da sahara da hajar duk ba haushi sun shi dutse sai dai ka gane wanne ke ne to babban tsauni manya-manya wanda suka dandanda ƙasa su duntukar ta motsa akwai su a cikin ƙasa ɗin bisa bilasir ma da suka kunno kai wa'yan su ƙanana ne a bisa wanda suke ƙasa wanda suke cikin ƙasa to na ƙasa ɗin ne wani sai ya motsa ya yi wa'yan su 'yan mitoti na tudu mukan gaya suka na tudu na motsawa da yana motsa da rigiman ya fi tsanani na ƙasan ne sai ya motsa sai tashi daga nan sai ya mita kamar talatin da sauni haka sai ta to sai bar wage rami to ramin nan sai ya rika buɗa a hankali hankali hankali sai ya rika ƙawa da lokacin da ya fito waje to shi ne girgiza ƙasa sai ƙasa ta motsa a daidai wannan kun ji nepal an yi karɓi girgizar ƙasa kwanan nan mummuna wanda ainihin har ya shafi wannan tsaunin everest yansu wanda su masu masu yayin hawan shi su da yawa sun barbace ainihin ƙanƙarar da ke kwankwanci aka ya zubo ya rurrufa wasu mace-mace ga su da gidaje sun rugurguje a birnin kasamandu to ga wannan asali zai kasance wani dutse ne ƙarƙashin ƙasa ya motsa to amma tun da yake wannan al'amari ne takwini allah shi da tsarin dutsen ba wai su ne suka ga damar su motsa tana yi wa akalan dai dama lokaci sukan yi satilin kansu wani lokaci kuma tana yi wa Allah ta'ala ya so ya ji- ya motsa su to su jibal suna biyayya na tudu ne dai ba mu saba ganin na tudu ba kan na- na na wanda ya ma- danna kasa ta sama yana motsawa da yana motsawa kamar wani- wani wani tsauni ya koma wani gu wai in ya bi ta wayansu gari kuma shikenan ya ruwa kuma sai labari ko da yan kilomita ɗaya ne ai kaga ya tafi daga ruwa to kaga duk suna biyayya ne saboda sai da aka sarrafa su mana wadda wa haka dabbobi dabbobi ga sun su ma daban-daban na gida da na daji to na ɗebo karatu dole kuma in tsaya, in yi- in yanke amma barin ƙara wannan da gurguje ko da gurguje shi ne sai ya ce wa sajar lahu bil gudu wal asar asjarun nadara wa fata wa qad had lahu min qurbaniha niradul mubi'a sai ce kuma ta hura daga rassanta ainihin ha- wuta mai haske Da- daga ra- rassan itatuwa din kuma sai a hura wuta shi wannan na so in sharhin shi amma kuma shi ma dai ya dan lokaci ya kure mini domin ainihin Allah ta'ala bisa bisa hikimansa ya fidda harshen wuta daga danyen itace kamar yadda yake cewa allazi ja'ala lakum min ash-shajar al-akhdar nara fa idza antum minhu tuqidun domin masu masu masu hura wuta duk yanzu muna da abubuwan hura wuta ba mu cika damuwa da wannan ba yanzu mun kawai sai mu matsa wani abu sai harshen wuta ne so ba mu cika da amma da can akan hura wuta ne yadda akan yi akan sami itace ne danyi a sa wani wani a jikin ice danyi ake mugurzawa sai a sa auduga ko ciyayi sai wuta ta fita ba a yi da busashi in kai da busashi ba zai fito da wuta da ɗanye ake yi abin da ban alajibi kusan masu zanen nan ta da wuta a tsakanin ɗanyen itace suke sai su a samu ita- ita- itace ɗanye su ɗauko wani su sa su huda shi su gundun gurzawa to sai a sa kamar ko auduga ko ciya sai ga ya fito da harshe ina shajarar ahdari inda za a yi da ɗanye a kwana ana ruwa ba zai fito ba. akan ta da wuta daga ɗanyen itace akan fata da shi daga dutse sukan samu kaman ciyayi su sami dutse dutse dinga bugawa in ya tartatsi sai ya kama amma in tsakanin itace ne ba da busasshe suke daga ɗanye ne to shi ne yake cewa Allah ta'ala ya fitar muku da wuta mai haske daga ainihin reshen itace sai ya ce su itatuwan kada hadlahu wannan ya zo da itatuwan da kanta ita kanta gare ga Allah ta'ala ma'ana ga umarninsa ya ce wa atat ukulaha bi kalimati ya samarul yayin kuma ta ba da abinci zukan ta wato itatuwan kina ga itatuwan itatuwa masu yaya suka fitar da yayan bi kalimati da- da da kalmomin Allah ma'ana da umarninsa da zancensa kun faiko ya riga ya yi itatuwan ya yi kuma shirya cewa za su iya nau'in yaya kuma sai su yi da kalmominsa ma'ana da da umarninsa da da takwini ya ce kun fakanu sai zama suna ba da irin bayan to ba ka gani wani to kaga wannan sai aka jingina masu halittan biyayya ga Allah alhali ta a- Allah ta'ala ne ya yi su ya sarrafa su yadda ya gada ko da suke yin wani abu suna yi ne a kawwani ba bisa zaɓin ko sun sun zaɓa ba don ba su da iko su zaɓa duk wani mun zo za ka gada nisa amiru ne yake wannan shimfiɗa duk ya zawo ya nuna maka kai mutum kuwa sai aka yi maka hankali aka ce to kai ka yi da hankali tare ne faɗan adam yake yake yake ciki kasa cin jarabawa to shi kenan insha Allah za mu ɗora nan gaba akan wannan wa sallallahu ala muhammadin wa alihi Allah ka gane da mu da muke karatu a shi da mu shi da muke cika ba mu ba ka ba na kan fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب والحمد لله رب العالمين يا الله su